الجبال العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
صلاة الفاتحة والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الحاكم وعلى آله وصحبه والتابعين من هذه إلى يوم الدين حق قدره ومداره العظيم ثم مسلمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله زan fara da wato tafsirar anam a shafi nawa aka kwana shafi قال ابن عباس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن عباس عبد رضي الله الله بن عباس عنه ya faɗa Allah ya ƙara yadda a gare su تذاكر العلم باب a العلم.
tsaya a yi muzakara ta ilimi wani bangare na dare a ce wani bangare na dare dan adam ya tsaya a yi muzakarar ilimi tare da yan uwansa ɗalibai أحب إلي من ya fi إلهي.
soyuwa zuwa gare ni daga a ce ya raya daren gaba ɗaya na ibada a ka ba da awa ɗaya ko awa biyu da dare kana duba ilimi kai da ɗan uwa ya fi a ce ka yi awa shida ko bakwai kana ta sallah ko kana ta wani abu na ibada
وكذلك عن أبي هريرة an ruwaito kamar wannan ma daga abi huraira allah ya ƙara yadda a gare shi وأحمد بن حنبل hakanan an ruwaito kamar haka daga imam ahmad ibn hanbali allah ya ji kansa قال لا hasan رضي al-basri ya ce الله allah ya ƙara yadda a gare shi عنه قوله da تعالى yake fassara faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala ربنا ya آتنا في ubangiji muna الدنيا roƙonka ka حسنة ba mu kyakkyawa a wannan rayuwar duniya ka ba mu kyakkyawa ma a rayuwar lahira إن الحسنة في الدنيا آه.
هي العلم wal ibadatu kyakkyawa a rayuwar duniya ita ce a ba mutum ilimi da ibada mutum ya zama ya yi ilimi kuma ya yi ibada to ya sami kyakkyawar duniya kenan a وفي الآخرة lahira kuwa هي الجنة aljanna ake nufi mutum ya samu aljanna
وقيل لباب an الحكماء faɗa da sashen masu hikima أي الأشياء تؤتنا wani abu ne ya dace a ya tsoruri idan ɗan adam zai tara wani abu na duniya wani abu ya fi dacewa ya tara wani abu ya fi dacewa ɗan adam ya zama ya tara قال ya ce الأشياء التي إذا غرقت safina suka saba hatima aka ai babban abin da ya fi dacewa a tara a rayuwar duniya a tsororinsa a rayuwar duniya shine abubuwan da ko da a ce jirgin ruwanka zai dilmiya to wannan abin zai dilmiya tare da kai ma'ana yana tare da kai يعني العلم yana nufin ilimi وقيل أراد بغرق السفينة halaka badanihi bil mauti wasu ka ce abin da yake nufi da yake in jirgin ka ma ya dilmiya idan ka halaka da mutuwa wanda yake malami ko ba mutuwarsa ana tuna shi saboda iliminsa fiye da yadda ake tuna wani kowaye
قال بعضهم sashen malamai ce م- من اتخذ الهك- hikimata linzamin wanda ya rike hikima a matsayin linzami اتخذه الناس إماما mutane sa rike shi a matsayin jagora ومن عرف بالهكمة wanda aka san shi da hikima زادته idanu za su ringa hangensa da nutsuwa قال الشافعي imam shafi ya ce allah ya ji kansa من شرف yana ga العلم ɗaukakan ilimi أن كل من نسب إليه cewa dukkan wanda aka dangana ilimi zuwa gare shi ولو بشيء ko da da wani bangare ne wulakantacce ko da da abin da bai kai ya kawo ba فرح sai ya ringa minna ومن رفع عنه wanda aka ɗauke ilimi daga gare shi ya zama gaba ɗaya ɓata inda ake dangana shi ga ilimi حزنه sai ya bakin ciki قال عمر رضي sai na الله umar ya عنه fice allah ƙara yadda gare shi عليكم بالإيمان ina umartar ku da ilimi فإن لله سبحانه رداء rida an yuhibbu Allah subhanahu wata'ala yana da wani mayafi da yake so Allah subhanahu wata'ala yana da wani mayafi da yake so فمن طلب بابا من العلم wanda ya nemi kofa ta ilimi wanda ya dubi ilimi ta kowace kofa ma'ana kowane bangare ko na ilimi رداه الله Allah ya رداء.
lullube shi da wannan mayafin mayafin da yake so sai ya zama kenan masoyi ne na Allah فإن فإن أذنب ذنبا idan shi wannan mai neman ilimin ya yi laifi ya yi zunubi kowane irin zunubi استعتبه ثلاث مرات Allah yakan nema daga gare shi ya tuba har sau uku ya Ya- masa faɗa har sau uku kafin a ce ya rike shi shine ya ra- sai ya rarraukance shi har sau uku لأن لا يسلبه رداءه don ذلك kada ya cire masa wannan mayafin da ya bashi
وإن تداول به ko da kuma shi wannan laifin zai dore da shi حتى har a يموت ce ya koma ga Allah فقال الأعنف ana kuma gaisin ya ce Allah ya ji- Allah ya ƙara da a gare shi كان العلماء أن malamai su يكونوا kusa su أربابا zamo iyayen giji وكل إذ duk لم wata isa duk wata ɗaukaka da ba a kafa ta a kan ilimi ba faila zulin masiru za ta koma ga kaskanci za ta koma ga kaskanci قال salimu da abin jihadi ya ce allah ya ƙara yadda a gare shi اشتراني مولاي mai gidana ya saye da dirhami ɗari uku واتقني ya yanta ni فقلت na ce a بأي شيء zuciyata آتاني؟
wata sana'a na dace ko na tambaye shi na ce mai gida mai kaga wata sana'a kaga ya dace in yi قال بالإلم ya ce a abin da ya fi dacewa ai ka tsaya ka nemi ilimi فاعترفت shi بالإلم ke nan na sana'ar ilimi ya tsaya na tsaya na nemi ilimi فما تمت لي سنة ai daga sanda na fara neman ilimin ban cika shekara ba حتى أتاني أمير sai ga المؤمنين sarkin madina gwamnan madina ya zo min don ya ziyarce ni kalam azan lahu amma ban- ma ban masa izini ba dan isar ilimi na ce ni yanzu ba ni da wakacin ganinsa وقال الزبير zuwar na bi bakarin ya ce كتب إلي أبي mahaifina ya rubuta ma a iran العراقي عليك ina بالإلم umarta ka ku kula da ilimi فإنك إن ابتلأت domin kai idan ka talauta kana cikin bukata dukiyar ilimin sai ya zama dukiya gare ka وإن idan استغنيت kuma kana da wadata كان لك sai جمال ilimin ya zama ado gare ka وكفى wannan ko ya isa ووكي ذلك في an وسايا لقمان hakaito irin wannan maganar a cikin wasiyar da lukumanu ya yi ga ɗansa قال lukumanu yake يا cewa بني ya ɗana جالس ka haɗa القرآن zama da malamai وزايم kai matsatsa da su da بركبتيك gwiwoyin kamana duk inda suka yi kabe su فإن الله domin ubangiji subhanahu wata'ala yana raya zukata da hasken hikima كما يحيي الأرض kamar yadda yake raya ƙasa da has- da mamako daga sama
قال باب الوكمان sashen masana hikima suka ce إذا مات العالم idan malami ya mutu بكاء الوت في الماء kifi yana tsakiyar teku amma sai ya ringa kuka akan mutuwar malamin والطير في الهواء tsuntsu ya ringa kuka akan mutuwar malamin a sararin sama
و- ويفقد وجهه za a rasa wajuhu fuskarsa Wala wajuhu na ibn fa'il ne Wala wala yusa- yusa zikru ba za a mance ambatansa ba duk da ba a ganin sa amma ana ta tuna shi وقال الزهري a رحمه zuhuri الله، Allah ji kansa yace العلم ذكر shi ilimi namiji ne ilimi namiji ne ولا يبغض ba wanda yake son ilimi sai waɗanda suke mazaje a macin maza sai wanda suke cikakkun mazaje su suke son ilimi وقال باب القبلاء sashen mafifita ya ce ما أحسن العلم والمعمول man akala wa akaba aljahala wal mazmumu man jahila falaysa yasluhu nurkul mar'i fi jadalin wal jahil yusluhu yawman idha su'ila wal ilmu ashrafu shay'in nalahu rajulun man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajula تعلم العلم وعمل وحي به فالعلم زين لمن بالعلم قد أمن ما أحسن العلم كي علمي كان سياكي إن يكي والمعمود من أكل wanda yake abin yabo shi ne wanda ya hankal- ya hankalci haka ya gane girman ilimi ya kai inda ya kai ya tsaya ga nemansa وأقبال jahilci ya kai inda ya kai wajen muni al'ajabin munin jahilci والمزهور abin zargi man jahila shi ne wanda ya jahilta wanda ya yake jahili jahili shi ne babban abin zargi
falaisa ya sulu nudukul mar'i mutum ya tsaya yana ta surutu a cikin jayayya wannan ba daidai ba ne wal jari yufsidu yawman alhali jahilci zai bata shi wata rana idan aka tambaye shi mutum ya ringa cika baki yana ɗaukan kansa shi wani abu ne alhali da za a yi masa tambaya ta ilimi ba ba ba iya bada amsa zai ba to me wani- wannan takama wal ilmu ashrafu shay'in ilimi shine mafi ɗaukakar abu da mutum ya samu man lam yakun dukkan wanda bai da ilimi lam yakun to ba namiji ba ne ta'allamin ka ilma koyi ilimi wa amal ka aiki bihi da shi ya ruhayya ya dan uwana wal ilmu zainu ilimi ado ne amma fa ga wanda ya tsaya yayi aiki da ilimin
wani abin abin nasu da mikali ya ce wa idan karimu ma ba wa walla umruhu ka falar sana'u lahu bi umrin sani wai zarkari mai daula yake babban mara shuɗe wa walla umruhu rayuwarsa ta baya da baya kafala sana'u yaban da ake masa sai ya lamince masa da wani rayuwar ta biyu ya zama gashi babu shi amma kuma ana ta yabansa wani bin sun ibn sayyid ya ce akul ilmi hayyun khalidun ba da mautihi wa ausaluhu ta tatturabi ramimu wazul jali maitun wa wani yamshi ala sara yu'addu min al-ahya'i wa huwa qadim akul ilmi wanda yake ma abocin ilimi rayayye ne khalidu mai dawwama ne ba da ko da ya mutu ko da ya mutu ana tattuna shi wa usa alhali jijiyoyin sarami mu sun zama rididdiga ko ta ta turabi karkashin turbaya wazul jali wanda yake jahili ko matacce ne ko da yana da rai wa wa yamshi gashi yana takawa akan ƙasa amma matacce ne yu'addu min al ana lissafa shi a cikin rayayyu alhali shi din nan babu shi
sahabal ladhi يعاش في أكنافهم وبجيت فيها لفن كجل الأجلبي ذهب الذين يعاش في أكنافهم وإن أكي رايوا أتكن كلن سنتفي وبجيت فيها لفن ناظر نارو أتكن نبايا kajirji kai ka ce fatar mai kazuwa kai ka ce fatar mai kazuwa amma hiyamu fa innaha ka hiyamihim wa ara nisa alhayy ghayra nisaiha amma hiyamu amma lemomin fa inna ka kiyami kai ka ce ita hemomin kamar yadda suke gidajen haka suke wa ra'ani sa'al hayy Mhm.
wa nisa'iha a wato amma ina ganin matan da suke unguwar ba matan da na sani ba ga gidajen ne kamar gidajen amma waɗanda suke ciki ba irin wanda aka sani a da ba wanda ba san da baitin nan ya fi zamowa gaskiya irin a yau a garin nan ka je gurare da yawa da da za ka ga an yi makil da ɗalibai masu zuwa daban-daban ga wasu sun zo daga garuruwa sun tare a wajen ga wasu kullum daga ungoyi daban-daban zuwa suke amma ka ga yau ina ba wannan ba- irin wannan katarar babu ba- to irin wannan ai ya zama amal hiyamu fa inna haka hiyamu in ka san gidajen da san da ake cika ake neman ilimi ka je yanzu ka ga ina ba kowa ba kowa to sai ka ga ga gidan da yana nan amma kuma mazauna gidan ina an san babu to a sai mu kwana a nan ko da difatu ne ko to alhamdulillah sai na da zahiriya ko na